بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعوهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله إن أمام سجرمة أتيجا بدا كراتمنا مولانا الشريف بتاف مولانا الشريف العدة wato yadda muka sani ya wajahar da ita zuwa ga goni algoni almuwajjatu ila algoni jidda wato mun yi mukaddima na shi sharif din kuma mun shiga dai cikin karatun ma kaɗan insha Allah za mu ɗaura wani abu insha Allah ko kuma za mu shiga cikin karatun gadan-gadan yanzu insha Allah الشيخ يتي اعلم يا أخي أن الدنيا كسني يا كي وانا وتينا نفين شي الغوني جدا أن الدنيا دار ظل وحواني ita duniya gidan kaskanci ne da wulakanci babu girma babu ɗaukaka a duniya kaskanci ne da wulakanci su ne a gidan duniya gaba ɗaya to ka san haka walaisar bida da izin wa amani ba gidan girma ba ne kuma ba gidan aminci ba ne wanda abin da yake kalubalantan zul shine iz abin da yake kalubalantan hawan shi ma dai zai zama zai zama a iz din amma anan sharif radiyallahu anhu sai ce aman duniya babu amana a cikinta ba ana nufi mutanen duniyan ba ita kanta duniyan ba ta da amana ba ta da shi ko kaɗan. balle ‘ya'yanta ku wala garwa an yi hazul fata hazwa walidi idan ka ga mutum a duniyan nan bai da mutunci to ɗabi'an mamarsa ya ɗauka saboda mamarsa duniya ita ma ba ta da mutunci wannan kenan Sheikh Sharif ya ce, Mahiya, ita duniya ba a bakin komi take ba, illa sai zilalun inuwa ne. Inuwa ba ta dawama dama yadda muka sani, inuwa in ka ganta yanzu, an jima kuma za ta canza. To, duniya ita, duk wanda ya gane ta a matsayin a inuwa take, to ya huta. Inuwa da safe in ta fito, an jima kuma za ta wuce. Da yamma in ka ganta, kuma za ta wuce. shi yasa ma ake ce mata fai wato mai saurin dawowa an ana hikaya asma'i ya tambayi wani ya zo wani gida ya samu wani yaro balarabe ya tambaye shi aina abaka yaron bai kula shi ba ya ce aina abika yaron bai kula shi ba saboda duk kuskure ne a ka'idar larabci aina abuka za a ce ainan nan kabarun ne muqaddamun abukan sai shine mubtada'in muakhar to sai ce aina abuka sai yaron yace fa'a ila alfai fa iza fa'a alfai fa'a wato ya tafi shin inuwa idan inuwa ya dawo zai dawo to saboda haka duniyar nan haka ne kamar inuwa take wannan hakika ne duniya kamar inuwa take ko kuma kace an yi kinaya ne na saurin karewan abin da ke cikin ta idan kana kallon lokutanka minti sakan minti awa wuni sati shekara ka san zillun ne yadda inuwa take karewa haka sai ma kake karewa wannan lokutan su ba su ne suke karewa ba a hakika kai da kake rayuwa a cikin lokutan kai kake karewa saboda ka shakkar ce inuwa ce idan baka gane haka ba kuma yace au tsaifu khayal ko kuma bako ne na tunani a larabcin aka ce baifu aka fa badun da digo yana nufin bako da ya zo maka kana ganin shi jiki da jiki idan aka sa badun wanda bai kai badun karfi ba tana nufin bakon da ya zo maka a tunani bakon da ya zo maka a tunani shine baif shine tsaifu ko in kuma kai ka je bakuntan a tunani kai ma sunan ka tsayi amma in ka je da jikinka baif sunanka in bakon ya zo maka shi na sunansa baif Ah, to yace baif ne bako ne khayal ba taifu khayalin bako ne na tunani a taifin sara am halla daibata khawlaku shamantu arida al-hashimi fa arriqu yadda shekhu ibrahim yake faɗa a wani guri kuma a taifin sara am anna rabbiya yamma ma mawatna khairin nasi bisairi sammama a saboda haka dai duniya baƙo ne na tunani sawa'an kai ka je bakwantan ka je gari kaza ka je gari kaza ga ka abu kaza amma a tunani ne ana taba ka sai ka tashi ga ayin da kake ciki to ka san duk abin da ka yi kan aikin banza sunan shi in abinci kaga kana ci a can to baka ci ba ba za ka tashi a koshe ba haka nan idan kana abin nan tunani haka kawai wani bako ya zo maka wane ya zo maka ko wata ta zo maka kuna ganawa kuna kaza kuna kaza kuna kaza duk kana dawa hayyacinka zaka ji ila dama baka yi wannan tunanin ba saboda halin da zaka shiga ashe wannan abin duka a tunani to duniya haka take mutum ba zai san wannan ba sai ran da ya shiga kabari annasu niyamun fa iza ma tuntabahu duk bacci muke yanzu da mutum ya mutu ne ana sashi a kabari sai ya farka sai ya farka sai to da me nayi a duniyar nan kaza da kaza da kaza da kaza in dadi kaji a duniya shekarun malala ana cewa umra nohin wasu hata yohin a larabci duk dadin da kaji a duniya a kaddara kullun zaka ci abincin da fi kowanne dadi a duniya kuma ka shekara shekara mai tan ko shekara dubu kaza ran da aka zare ranka aka saka a kabari aka tambaye ka ɗanɗanon abincin baka sani ba ka sani ba wallahi wani kuma a ajiye shi a duniya tunda aka haife shi abinci mafi muni yake ci abincin da yafi kowanne rashin daɗi a duniya yake ci ya shekara mai tan ko shekara dubbai shi ma ku yi shekara ɗaya da shi shi ma radda ya mutu aka sa shi a kabari munin wannan abincin ba zai iya faɗa ba. Aka ce ya munin abinci sai bai sani ba. Wato ya ƙare, wannan wahalan duk da ya ji a duniyan nan ta ƙare. Kai kuma duk daɗin da ka ji a duniyan nan ya ƙare to kun zama ɗaya. Abul Atahiya yana da ƙasidinsa da yake faɗa cikin irin wannan. Ana haifuwa mutane ke sawasiya, Ibnul Muluki kaza ka Ibnul Hashiya. yace haka kuma zamu je kabari dan sarki da dan dogari tare za a ce su duka tsirara za a haife su ba wanda za a haihu da wata gata daga cikin mama sababu tare za a haihu su iri haihuwa ɗaya ake sannan aka mutu kuma kabari iri a lokaci wato yanayi ɗaya ake shiga likafanin nan dai shine saboda abin da zai faru a dan tsakanin nan kada ya ruɗe ka saboda ka tsaif ne na khayal wahalli zilali dawamun shakshak yace shin kaga inuwa tana dawama inuwa ko ta meye ne ko ta jikinka ce za ta kare sha biyu rana ko sha biyu da rabi zaka nemi inuwa jikinka ka rasa a sai da wasu lokuta kuma zaka ga inuwanka ta ninka ka biyu amma zuwa sha biyu rana ko sha biyu da rabi ta kare ba ta to haka ne tun da kaga inuwa ba ta dawama to wallahi rayuwa ba za ta dawama ba duniya ba za ta dawama ba am lil khayali maqam shek yace ko kuma tunani bakon tunani yana da zama yana tabbata in ka ka tafi wata duniya a tunaninka ta jin daɗi ka tina ka tina kaza ka tina kaza ka tina kaza ka tina wannan yanayin zai dawama ko ba a taba ka ba kai da kanka tunanin sai yanke ka cika gaji da shi sai ka dawo yadda kake idan da a daina kake ganin ka kai tunani kake inda sai an hau lifta aje to in ka dawo da gasken zaga a ɗakin karanka kake ko a ɗakin laka kake ko a ɗakin ko a rumfa kake ko a gindin bishiya kake to haka ne duniyar nan duk abin da ake yin nan a tunani ake yin shi kana mutuwa to ka dawo hakikanin ka yadda kake shehu shekshar ya ce wa mal insanu illa kasafinatin tadri alal ma'i yal'abu bihal hawa'u kaifa yasha ɗan adam yadda yake kamar kwale-kwale ne wanda tana tafiya kan ruwa kaga sai yadda iska ta yi da ita to haka ɗan adam yake ɗan adam baka da han baka da baka da uffan baka da cewa baka da fanawa sai abun da kaddarar Allah ta gudanar da kai in kaga kwale-kwale akan ruwa yadda iska ya kaɗa nan za ta yi almutanabbi yayi wa ya waƙe wannan da dadewa yana cewa ma kullu ma yatamanna almar'u yudrikuhu tajri riyahu ko ta'ti riyahu bima la tashtahi sufun kwale kwale irin na da yadda ai gwanda abunan din sai inda iskar ta kada nan kwale kwalen za ta yi inda igiyar ruwa iska in ta kada igiyar ruwa ta nufi wani waje dole ita ma kwale kwale ruwan zai dauke ta san za ta yi saboda haka shehu yace kai ɗan adam kaman kwale-kwale kake kan teku kaman kwale-kwale kake kan teku wanda sai yadda aka yi da kai to ka san wannan ka san baka da ta cewa baka ta taka a she ce fa iza arafta haza to idan ka gane wannan ka san wannan fala ta amani dahar hayataka kada ka bawa rayuwa amincin kada ka bawa yau da kullun amincin rayuwarka ka ce shi kenan ba abin da zai faru ko ba komi ko kuma kome ma ya faru karka yadda yanzu rayuwar za ta juya kai da kake sama da sai ta mai da kai ƙasa dama masu hikima suna cewa ita duniya wato tunda take wato ɗa ɗaya ta taɓa haihuwa da ta haifi ɗan ba ta ƙara haihuwan wani ba ɗan kuma sai ya gudu ya ƙyale ta kuma idon ta ɗaya ne kuma tsakarka idon yake saboda ka kullun lalube take tana lalumo ɗan nata in ta lalubo ta lalubo tunda ba ta gani idon a tsakarka yake ta sa hannu ta lalubo in ta samu ta kama wani duk wanda ta kama sai ta ce a wannan ɗana ne sai ta yi sama da shi ta tabbatar in ta yi sama da shi ya je sama idan ta ya gan shi sai ta gane ba ɗanta bane ya ta sako shi don ya dawo ta kuma ba shi ba tashi ya kuma ta lalubo wani to haka ake duniyan nan wane yana sharafi wane kaza wane kaza wane ba abin da yake da wama doki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an yi sukuwa kullun ita take wuce dukkan dawakai wa yarkabu ahyanan jawadan wa marratan hamaran wa hina rajulan yataqallau to wannan jawab din wata rana da aka yi sukuwa sai aka wuce ta sai mun ya damu sabbai manzo Allah ce a'a kar ku damu shi sha'anin Allah haka yake in dai a al'amarin duniya ne ba abin da Allah zai ɗaga sai kuma ya sauke shi wata rana ina wane ina wane ina su wane ina su wane ina su wane duk babu su to kai ma in ka bawa rayuwa aminci to da wuri za a ce babu kai saboda ka rike amincinka a hannunka da kai da amincin naka ka miƙawa mai kai shine Allah subhanahu ta'ala to zai kula maka da al'amarinka wa kun khaifan wajilan min Allah ta'ala ma bakita shashar yace ka kasance da'iman muddin kana duniyan nan to kasance mai tsoron Allah mai dari dari da al'amarin Allah saboda ko da yaushe komai zai iya canza sai na Abubakar radiyallahu anhu yana cewa shi ba zai aminta da akan fassaran wala yaman makral la ilaha illa khasirun cewa shi yake ba zai amince wa kamun Allah ba ko da kafarsa ɗaya tana aljanna ɗaya tana waje sai ya ga duka sun shiga in dai duka ya shiga aljanna to dama an ce khalidina fiha abada ya san ba za a fito da shi khalidina fiha ma dama ta samawati wal ard ada an gairu mutu ya san ba zai fito ba amma in dai ɗaya na ciki ɗaya na waje Allah zai iya cewa ya fasa saboda karka ba kanka aminci karka ba rayuwa aminci ka zama mai tsoron Allah mai ɗari-ɗari da al'amarin Allah ko da yaushe kana taka tsantsan wa sallim ilaihi al'amara fi jami'i ma yajri fi alayka min min ahkamin wa maqadira ka sallama wa Allah dukkan abin da Allah yake gudanarwa a tare da kai dama kai ka kai bawa alƙalami ne alƙalami ba zaɓa abin da za a rubuta da shi bihi wa ilaihi minhu anhu tasarrufi muradi muradul haqqi wal abdu kal qalam kai kaman alƙalami ne ba ka zaɓen abin da za a rubuta da kai sai abin da aka rubuta da kai kawai to haka ne al'amarin Allah yake to ka yadda da wannan ka miƙa masa al'amarinka wa shine wa ufawwidu amriya ila Allah inna Allah basirun bil ibad Sheikh Sharif yace wala ta'tarid anil haqqi azza wa jalla fi nuzulil maqadir kada kaje zaka kalubalanci Allah subhanahu wata'ala cikin abubuwan da ya kaddara suke faruwa a tare da kai kace dan me Allah zai min kaza Allah dan me zaka jarabe da kaza Allah dan me zaka jifu ne kaza shirke ta karkaiwa Allah wannan garaje garaje ne da ganganci tunda shi ya zaba yayi ka shikenan ya zaba maka baba kowane irin baba ne ya haife ka shikenan Allah ne ya zabi wani ne zai haife ka kowace irin uwa ce ta haife ka shikenan Allah ne ya zabi ita za ta haife ka sai baka da cewa ko a wani gari Allah ya yi ka da iliminsa da saninsa yi ka a garin shi kenan saboda ka kuskure ne mutum na cewa tun da ka ganka a ƙasa kaza yawanci yan ƙasar mu suna irin wannan a tun da ka ganka a Najeriya kawai kai ma ka san kaza ko tun da ka ganka a gari kaza kai ma ka san kaza ko tun da ka tashi a gidanku kaga ba mota ba kaza kawai ka san ka wahala kul karkai wa Allah wannan garaje wannan garaje ne karambani ne karkai wa Allah ba kai zaka tsara masa ba kuma in ya tsara ba kai zaka kalubalance shi ba subhanahu wataala idan da bai yi ka ba shikenan don kuma ya rasar da kai duk duniya nan ta ba za ta iya tsamo ka saboda ka ce Allah na gode a duk halin da ka samu kanka to sai ya kara maka in kuma halin da ka samu kanka ba mai kyau bane ka roke shi ya canza maka yana da ikon yin kama a wannan halin bare canza maka abu ne mai sauki a gare shi subhanahu wataala yamhu Allahu ma yasha'u wa yusabbit so shariyati li anna hadha yusabbibu laka mawtal qalb dan fadan irin wannan maganganun kalubalantan Allah cikin hukuncin sa Allah me ne ka jarrabe ni da kaza Allah me ne ka kawo ni a gari kaza Allah me ne ka jefa ni akan matsala kaza zai sa zuciyarka ta mutu ga mautar dini kuma zai sa alaka tsakaninka da Allah addininka duka shi ma ya mutu ya lalace hasken da ke cikin zuciyarka sai Allah ya kashe hasken ya zama baka gani da wannan hasken naka sai duhu to kuma shikenan zuwa ga halaka ka nufa addinin ka ma sai ya mutu ba za ka yi shi ma addinin ta yadda za a karba ba in ma kayin to ba za a karba ba kaga kayo kanka asara Sheikh Sharif yace wa yudkilu fi qalbika az-zalama sai Allah ya sanya duhu a cikin zuciyarka ko ya dukhulu fi qalbika az-zalamu sai duhu ya shiga cikin zuciyarka za ka iya faɗa can Allah ne zai sanya tunda shi yake komi ko kuma duhun ne zai shiga zuciyanka majazan a duka nan ma zai yi allazi yahjubuka min mushahadatihi ta'ala duhu wanda zai sha makance ka daga mushahadar Allah daga tsinkayar Allah daga ganin kudurar Allah da iradar Allah da al'amarin Allah da fadar Allah da wato hadaran Allah wannan duhun sai sha makance ka sai zama duk abin da kake gani kaunu ne sai ka safa sai ka dagule sai ka lalace sai ka mutu mushe baka amfana ba baka amfani wani ba kuma ba za a amfana da kai ba saboda ka kiyaye kada kai wannan kuma fatihahu kuma ba za ka ga mabudan Allah ba wa muraqabatahu wa mutala'atahu ba za ka ga mafatihatahu wa bude buden Allah kuma ba za ka samu muraƙaba ba kula da Allah kuma ba za ka samu mutsala ta hutsin kayar Allah ba duk ba za ka samu wannan ba sai ka zama zulumatun ba'daha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha man lam yajillahu lahu nuran fama lahu min nur ba abin da zaka gani na haske zuciyarka jiya yau wanda ya rasa wannan ya rasa dadin duniya da lafiya gaba daya Allah ya tsare mu za mu wadatu da wannan insha Allah tunda karatun nawa kadan kadan muke Allah karba mana ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدرك الدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله